الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin ainihin wato wannan safiya ta alhamis a goma ga watan hudu watan rabi'un al'akhir ijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na daura ta mutuwan na akida da muna cikin wannan littafi na aljauharatul farida wallafa ta al'alama hafiz al-hakami rahmatullahi ta'ala alai in ba amince ba wannan dai ina ga shi ne zama na uku ko kuma za mu tashi karatu na biyar babi na al'imanu bil mala'ika da zai zama baiti na ɗari da biyu insha Allah na'am
قال الناظم رحمه الله تعالى باب الإيمان بالملائكة وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله المؤمن خابون لهم عبدوا من دون رب تعالى واتبعوا من كانوا له ولهم والمرسلين عبدوا بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد منهم أمير لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يجد وللرياح وقصر والسحاب كانوا بذاك إليه الكيل والعدد كذاك كذاك بالسور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد وعامل العرش مع من حوله ذكروا وسائر ذكره المعمول مفتقد والحافظون عليهم الكاتبون لما نسعى وفي الحشر إذ لكاتبهم شهدوا وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حتى إذا جاءه المحبوب لم يقلوا والموت وكل حقا بالوفاة لروح العبد قبضا إذا منها خلا الجسد ومنكر ونكير وكل بسؤال العبد في القتل عما كان يعتقد فذاك الرضوان في أعوانه خزنوا لجنة الخلد بشرى من بها وعدوا كذا زبانية النيران يخبرهم في شأنها مالك بالغيب يفتقد وآخر نفسا يأخذ فآخر وآخر نفسا يأخون حيث أتوا مجالس الذكر حفوا من بها قعدوا وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد نعم باب الإيمان بالملائكة يتي وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خاب من لهم عبد muna masu yin imani da mala'iku ar-rusulil kiram wanda ‘yan aike ne su masu karamci wannan ya ambaci wani sinfi ne na mala'iku da ya ce wa bil mala'ikati kaga wannan dukkan mala'iku ke ne amma ar-rusulil kiram wasu ɓangare ne na mala'iku domin zaɓa ya yi cikin mala'ikun sai ya aiko wasu yake ba su ayyuka kamar yadda ya ce allahu ya stafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas to akwai kiraman katibin wanda suna cikin waɗanda su ma ‘yan aike ne na mala'iku wa inna alaikum la hafizi na kiraman katibin bala wa rusuluna ladayhim yaktubun rusul minal mala'ika ya'ani sannan akwai da ake aikowa da wahayi shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam waɗanda ake aiko su da ainihin wato wasu ayyuka mabambanta ya kira su ibadillah alkullu ibadun lillah lakin ubudiyatul mala'ika ubudiyatun khassa li'annahum ma kanu ya'suna Allah azza wa jal la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون أباية يسبحون الليل والنهار لا يفترون ذاك باب معصية باب السابن الله أتكين عبادة ذاك عبادة تامة كاملة سيتي نؤمن يعني نؤمن بهم لأن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة كما جاء في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وكما في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية da ka yin imani da mala'iku wato yana cikin rukunin imani wanda bai da shi ba shi da imani idan aka samu wato ainihin takhallufin al'imanu bil mala'ika sauran al'arkanul hamsa ba za su amfanar da mutum da komi ba dole sai ya yarda da cewa akwai mala'iku imani da su jumlatan cewa dukkan su halittu ne na Allah Allah ya halice su da haske kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithin muslim خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم هذا واضح sannan imani cewa mala'ikun nan ba sa saban Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun imani da cewa mala'ikun nan adadin su Allah kadai ya san adadin su wanda zamu ji a ƙarshen babu sannan imani cewa mala'ikun nan wato ainihin kamar da muka ji ba sa saban Allah subhanahu wataala wannan jumlatan kenan akwai al-imanu bil mala'ikati mufassalan imani da mala'iku filla filla ka yadda aminul wahyi shine jibril ka yadda da cewa khazinul annar shine ainihin wa yake malik khazinu aljahan khalizu yake cewa khazinul janna shine ridwan masu tambaya a kabari munkar wa nakir mai fidda rai malakul maut inda ake ce ma'azara'il ko duka athar ɗin da aka rawaito kan haka ba su da karfi ba su da inganci sunan shi malakul maut kamar yadda ya zo a kitab wa sunna wanda yake almuwakkal bil qarn shine israfil wanda malamai suka haɗu cewa shine israfil amma wanda ya zo a hadisi sahibul qarn an gane ko da sauran waɗanda labari ya zo daga alkitabu wa sunna akan wani aiki nasu akwai almuta'aqibun yata'aqabuna alaikum mala'ikatun bil-laili wan-nahar akwai al-hafaza yahfazunahu min amrillah an fahimta ko akwai masu kaima annabi salati ko inda za dai muji a cikin bayanan da malam yayi to imani da su jumlatan wa tafsil khabu man lahum abadu wanda suka bauta musu sun tabe wannan ala lughati akalun albaraghith kenan ko asluhu khaba man lahum abadu kenan wanda ya bauta musu ya tabe wa huwa wa hum firqatun min almushrikin firqatun min almushrikin alladhina ya'buduna almalaika من دون رب العالمين وتبابل لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو wanda suka bauta musu min duni rabbil alamin cikamakin wancan bayanin wattababu halaka tabab wal halak wal khusran halaka ta tabbata liman kanu lahu ga waɗanda suka kasance ga Allah wa lahum kuma suka kasance ga mala'iku wal mursalina kuma suka kasance ga manzanni adu suka zama makiya suwa yake nufi al yahud ahsant su ne wanda suka ce mala'ika jibril makiyinsu ne suka ce su mika'il ne nasu saboda shi yake kawo alkhasul damuna ta albarka ta saboda shine almuwakkalu bil qatr da ruwan sama an wakilta mika'il ke sarrafa shi da izinin Allah suka ce amma jibril duk wata masifa shi yake kawo mana haka suka ce shi ya sauko ayoyin da suka yi ta tona musu asiri wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadu taghut laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya duk jibril ya ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wahayi da suka ce ma annabi Musa fa zahab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'idun suka ce ma annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara duk su ne suka yi wannan suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san da wa'annan labaran ba duk laifin Jibril shi ta kawo mu shi sai suka ce to mala'ika Jibril makiyinsu ne to shine Allah ta'ala ya wanke mala'ika Jibril da cewa shi mai laifin shi dan aike ne kuma ala rasul ila al-balaghul mubin Allah ta'ala cikin suratul baqara ko yace kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah wahayin da ya kawo da izinin Allah ne ai Allah ya aiko shi da shi musaddiqan lima bayna yadayhi kuma wahayin ai mai gaskata abin da ke hannunsu ne na attauran da suke kurari suke alfahari da shi kuma wa hudan wa bushra lil mu'minin yace man kana aduwwan lillah kaga Allah ya siyi fadan kenan من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين kin kai adawa da jibril duka waɗannan da aka lissafo ka kullar rikici da su so jibril waliyin Allah ne kuma adali waliyan faqad adantuhu bil harb inna Allah yudafi'u anil ladina amanu daga shi jibril ba sai ya kula su ba Allah ya sai ya faɗa manzanni duka aminan mala'ika jibrilu ne mala'iku kakab dama shi mai gidansu ne to ubangiji yana ciki ga annabawa ga mala'iku ga shi jibril mika'ilin ma da suka ce ba ruwan shi da su tun da shi ma aminin jibril ne duka akan turba ɗaya ake a manhaji guda ake to shi ne sai ya ce waɗanda suke suka riƙi mala'ika jibril a matsayin maƙiyi sun taɓe sun halaka kaga ya ambaci ɓangarori guda biyu waɗanda suka yi tafarrut da wanda suka yi ifrat التفريط والإفراط waɗanda suka wuce iyaka kan mala'iku su ne mushirikai da suke bauta musu wanda suka yi sakaci su ne yahudawa da har suke raina wasu daga cikinsu suke rikonsu a matsayin maƙiya balhum ibadun kiramun ya'malu na bi amrillahi laisa lahu niddun wala waladu wannan shine aqida ta musulmai cewa su mala'iku ba komi ne su ba face ibadun bayi ne kuma kiramun kenan bayin al'abdu bi ma'anar al'abid ne ba mu'abbadu an ce ibadi kawai babu yabo ciki in ba siyaki ya nuna wace kalar ubudiyya ba daga sai ce kiram balhum ibadun kaga raddi ne akan mushrikai masu bauta musu kiramun raddi ne akan suwa al-yahud da suke adawa da wasu su ya'maluna bi amrillah suna aiki da umarnin Allah ne laysa lahu niddun shi Allah ba shi da kishiya ولا ولد الله باشد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفيد سكن سأقول أمين تتن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لا يا يبا ملائكة جبريل أقول ريديوا يأتي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين Allah ta'ala ya ce maganar da aka kawo wa mala'ika manzo Allah sallama daga mala'ika Jibril ne wanda yake dan aikin Allah kuma amintacce ne ma'abocin ƙarfi ne mai mutunci ne a can gurin Allah amintacce ne thumma amin saboda haka mala'ika Jibril daga cikin mala'iku shine wanda yake aminul liwahyi liwahiyillah amintacce ga wahayin Allah haka waraqatu bin nawfal ya ambace shi radiyallahu an musan waraqa min ahli aljanna hadisi ya tabbata a cikin nasa'i yazo wasu annabi yazo wasu sahabbai suna dan batanci ga waraqatu bin nawfal sai sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu waraqata fa inni qad ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn imam ibn hajar ya kawo shi a cikin fathul bari karkashin hadisin nan na badul wahyi to warqatu bin nawfal lokacin da nana khadija radiyallahu anha khadijatul kubra ta tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin warqa da ya bashi labarin abin da ya gani sai ya ce mai karkada mu innahu namusul ladhi kana yati musa alaihi salam wannan shine abokin sirrin nan wanda yake zuwa gurin annabi musa da wahayi yublighuhu yana isar da wannan saƙon li rusulihi ga manzannin Allah wa huwa jibrilu shine mala'ika jibrilu bihi yafidu shine wanda yake zuwa da wannan wahayin وللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد iska da Allah yake aikowa akan yi jam'in riyah da iskoki ko kuma a Hausa an ce iskoki ko iskokai yakan canza sai zan mutanen boye ko almatsutsai haka walin riyahi game da iska da Allah yake aikowa wa qatrin da ruwan sama da yake saukowa was sahabi da giragizai da Allah yake hadawa fa mikalun annabi mala'ika mika'il Allah ya zaɓa bi ka dan wannan aiki ilaihil kailu wal adadu gare shi ne kai wato kimiyyar abinda za a zubar na ruwan sama abinda za a aiko na iska abinda za a tunkudo na giragizai da ainihin mai ake ce barbarar da suke wa junansu wal adadu da adadin abin wato katar na ruwan da zai sauka yawan da kuma adadin ɗigo nawa ne zai sauko mika'il Allah ya bashi wannan aikin wannan haka malamai suke yawan ambato akwai athar akan haka mun ambace su cikin karatun duniya kadhaka bisuri israfilu wa kull wakila wa huwa al'ana muntazirun an ya'dhana as-samad hakan nan game da al-qarn shine as-sur as-sur shine al-qarn kamar yadda hadisi ya fassara shine qaho na busa wadda za a yi tashin alkiyama ta ainihin kasance israfilu mala'ika israfil aka zaɓa da wannan aiki wukila an wakilta shi wahuwal ana muntazirun an ya'dana samadu a yanzu haka yana jiran ubangiji subhanahu wa ta'ala mai cika da ƙasaita da kowa ke neman buƙatar shi zuwa gare shi ya mai izini yana jiran allah ta'ala ya mai izini kamar yadda ya zuwa hadisin abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wa arda nabi sallam ya ce kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wastama'a al-idhna ya zan samu natsuwa alhalin mala'ikan da aka ba umarnin ya busa ƙaho ya sa ƙahon a bakin shi yana jiran izinin Allah subhanahu wa ta'ala to da haka wato ainihin wannan yana nuna cewa kenan wannan ƙahon mala'ika israfilu shi ne zai busa shi wani hadisi yana cikin ahmad da wani shi al'albani ya inganta shi cikin sahiha wa hamilul arshi ma'aman haulahum zukiru وزائر بيته المعمور مفتقد وحامل العرش هكا waɗanda suke rike da al'arshin ubangiji subhanahu wataala ma'a man haulahum tare da wanda suke tare da su zukiru an ambace su yani fi kitabillah الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سورة غافركم الله يا أنبتيسو وزائر بيته وند سو حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية كألا يا أنبت وزائر بيته waɗanda suke ziyarar ɗakin Allah ta'ala al-ma'amur albaitul ma'amur kenan maftuqidu su ma ban wance su ba suna nan cikin waɗanda muke ambato na kashe-kashen mala'iku wanda wannan ya tabbata cikin hadisi wato wanda zancen albaitul ma'amur ya tabbata cikin hadisi ingantacce cewa gidan yana sama ɗakin yana sama ta bakwai a santar ɗakin ka'aba santar ɗakin ka'aba yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mi'raj ya ambace shi cewa mala'iku dubu saba'in kullun suke zuwa su yi ibada cikin shi in suka fito ba su ƙara dawowa har abada wasu dubu saba'in ne za su zo haka har ila qiyamis sa'a nake nuna adadin mala'iku yafi adadin aljanu kuma adadin aljanu yafi adadin mutane an gane ku to wannan ɗakin masu ziyarar shi suma daban والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهدوا haka masu yin gadi akan masu kulawa da ayyukan bayi wato alkataba kenan ko alkatibun bala wa rusuluna ladaihim yaktubun suna rubuta duk abin da muke aikatawa wa fil hashri idh yu'ta bihim shahidu ranar alkiyama a filin tashin alkiyama za a zo da su su ba da shaida hadisi ya zo cewa mala'iku za su ba da shaida gabban mutum za su ba da shaida kamar yadda alkur'ani ma ya yi magana a kai ko shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun sa'annan hatta sama da ƙasa za su yi shaida an gane ko menene Allah subhanahu wataala ya ambata cewa za a zo da al-ashhad sune dai ash-shuhud wanda za su ba da shaida ranar gobe alkiyama to ciki akwai mala'iku akwai gaban mutum akwai sama da ƙasa akwai ainihin wato wannan littafin ko wannan na'urar kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حتى إذا جاءه المقدور لم يفدوا akwai wasu daban waɗanda su ma an wakilta su da kiyaye lamarin bawa kiyaye shi daga fitina ko wani sharri hatta idza ja'ahu al-maqdur amma lokacin da kaddara ta zo mushi lam yafidu bara su zo ba sai tunda kaddara ta riga fata kamar yadda ake cewa ki cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah وآخرون بحفظ العبد شيمكيكو والموت وكل حقا بالوفاة لروح العبد قبضا إذا منها خل الجسد والموت متوى وكل حقا بالوفاة لروح العبد قبضا إذا منها خل الجسد هكا نمتوى أن وكلتا تبس ga waɗanda za su dinga ɗaukar rayukan bayi lokacin da ake fidda su idan min halal jasadu lokacin da jiki ya kukuta ko ya wafinta daga wannan rai ɗin wato ayoyi da suka zo kan kule tawaffakun malakul mautu alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un da kuma cewa akwai inda ya kawo su a jam'i ko hatta idza jaa amruna ja ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun malamai suka hada da cewa shi malakul mautu shine komanda amma yana da maraka sai masu rakiya shi wanda yazo a hadisi na al-bara ibn azib da abu huraira da wasu su cikin sahihaini wa ghairiha cewa mala'ikun sukan zo idan mutumin kirki ne da kyakkyawan kamanni da fararen wato ainihin yanayi mutum yana farin ciki da zuwansu su yana jin kanshi lokacin isowarsu su zo cikin lalama da nihin wato tausasawa su fidda ran nashi suna ce mai karya ji tsoro karya razana wasu sun fassara cewa la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna yani inda al-maut kuma mutumin banza ne za su zo mai suna daka mai tsawa da kamanni masu muni da bakaken fuskoki razana ya firgita suna ma jibgashi wal mala'ikatu basiqu aydihim akhriju anfusakum haka za a fiddara wal'iyazu billahi wa subhana wa munkarun wa nakirun wukila bi su'alil abdi fil qabri amma kana ya'taqidu munkarun wa nakir su ma an wakilta su wato ainihin da tambayar bawa a cikin kabari amma kana ya'taqidu akan abin da yake kudurcewa hadha fi hadithi Anas wal Bara inda shaykhaini sunan munkar da nakir kuma ya zo a hadisi na abu huraira cikin turmidi wa hassanahu wa hassanahu al'albaniyu fi sahiha cewa za su zo a taho malakani a haduhuma munkarun wal'akharu nakir za su zo mishi inji manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala'ali wa sallama da cewa aswadani azrakan baƙaƙe ne su masu idanuwa bulaluwa ana cewa jan ido ko to wannan bulin ido za ka gani mutum zai gani Allah ya kyauta can da ko Allah ka kare mu كذاك رضوان في أعوانه خزنوا لجنة الخلد بشرى من بها وعد hakan nan ridwan tare da mataimakan shi wanda shi ma malik yana da mataimakan shi ko saboda masu tsaron wuta ana kiransu khazanatu jahannam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin su ko menene cikin ghafir ne cikin zumar khazanati jahannam wa qalu li khazanati jahannam ad'u rabb shi wannan ishara ce ta zumar ko khaffifa anna yawman min al'azab غافر تيبو ايه قال لهم خزنات هكذا ne ta cikin zumar din ko aiwa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulukum rusulun minkum bil bayyinati shi ma an ambaci khazana ita ma ghafir da an ambata to kenan dai suna da yawa amma dai komandan su maliku qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk ai tattaunawar yan wutan ko neman agajin nasu kala kala za su fara da khazana su ga ba sa'a su koma gurin malik su ga ba sa'a su ma roki Allah karshe dai yace musu ihsa'u fiha wala tukallimu an gama ceto kenan to ridwan shi ma yana da a'wan din shi da yazo a hadisi na Anas dan Malik amma ba ambace shi da ridwan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ati babal janna zan je kofar aljanna fa astaftihu in kwankwasa mana in nemi a bude mini fa yaqulu alkhazinu ce mai tsaron ya ce waye a kofa fa aqulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka fi sahihi muslim na'am yace kadhaka zabaniyatun niran yaqdumuhum fi sha'niha malikun bil ghaiz yattaqidu hakan nan zabaniyawa kaga sunan rundunar tsaron wuta ne rundunar mala'ikun da ke tsaron wuta su zabaniya sunan su kai daga jin zabaniyawa ka san ba sassauci ko akwai akwai matsala Allah ka tsare mu to su ma dai zabaniyawa wanda suke tsaron wuta yaqdumuhum fi sha'niha malikun maliku ne yake gabatar su shine jagoransu cikin sha'anin tabbil ghaifi yattaqidu wanda yana tafarfasa da fushi ne yana tafarfasa da fushi a cewa bai taba dariya ba shi tunda yake bai taba dariya ba an gane ku to malik kenan to su waɗannan zabaniyawa an ambace su cikin suratul qalam ko cikin suratul alaq so fa liyad'u nadiya sanad'u zabaniyah sanadar zabaniya sana Allah ya ambaci alaiha tis'ata ashar mala'ikun su goma sha tara ne masu tsaron wuta sana ya ambaci maliku cikin suratu zuma cewa qalu ya maliku cikin suratu az-zukhruf wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun وآخرون فسياحون حيث أتوا مجالس الذكر حفوا من بها قعدوا akwai wasu mala'iku waɗanda suke yawo a cikin duniya su kuma inda suka ga majalisi na ambatan Allah zikir a nan karatun ƙur'ani ne ko na hadisi ne almuhim dai karatun addini ba zikiri na a kewaye ana dukan kirji ba don wani hadisin ya bayyana wa majtama a kaunin fi baitin min buyutin la ya tuluna kitab Allah wa ya tadarasunahu bainahu at-tadarus an fahimta ko illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'inda shine yake ishara in suka zo haffu man biha qa'adu sai su kewaye waɗanda suka zauna domin wato ambatan Allah wa ghayruhum min junudin laysa laysa ya'lamuha illa al-'alimul khabir al-wahid al-ahad da wasun su ma daga cikin mala'iku waɗanda suke runduna ce tabba wanda ya san adadin su face masanin nan gwani wanda yake shi kadai ba shi da na biyu ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce walillahi junudus samawati wal ard ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu bayan ya ambaci wasu mala'ikun a cikin suratul muddathir na'am
صلى الله عليه وسلم قال باب الايمان بكتب الله المنزله وكتبه بالهدى والحق منزله نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا ثم القران كلام الله ليس كما قال الذين على الالحاد قد مرضوا جعل وجهم وذكر ثم في عقل الا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا تكلم الله رب العالمين به قولا وانزله وحيا به الرشد نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد وكل افعالنا مخلوقه وكذا الاتنا الرق والاقلام والمدد وليس مخلوقا القران فيسفد او كتب كلام الله مسفرد والواقفون فشر نحله وكذا والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راحوا وما قصدوا نعم ice babun al'imanu bi kutubillahi munazzala yin imani da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya saukar da su wanda alkutub ba su da adadi inda Allah ya saukar domin dukkanin manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su da littattafai ya aiko su da littattafai to sai dai akwai waɗanda aka ba mu labari akwai wanda ba a ba mu ba amma cikin alkur'ani Allah ya yi ishara zuwa ga duka manzanni an ba su littattafai ƙulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kaga wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim kaga istighraqin dukkan jinsin suna da littafinsu da faɗin shi ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi unzila min qabl kaga wal kitabi alladhi anzala min qabl littattafan da Allah ya saukar kenan tunda shi ma jinsi ne suna da yawa ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا to sau da haka dukkan manzanni Allah ya ba su littattafai to sai dai akwai wasu alkutubu alhamsa littattafai guda biyar ko guda hudu waɗanda ake da tabbacin wannan littafi na wannan annabi ne kamar attaura ga annabi musa alaihi salam wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا وأمر قومك يأخذوا بأحسنها sa'urikum daral fasiqin kaga an ba annabi Musa alaihi salam wato ainihin at-taura haka annabi Isa alaihi salam atainahu al-injila waja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahma haka annabi Dawud alaihi salam an bashi zabura wa ataina Dawuda zabura to sukan sa suhufu Ibrahima wa Musa a ciki sai alkur'ani mai girma da aka ba wa farin jaka da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to amma sauran ba mu da tabbacin wani littafi aka ba su ba mu san annabi isma'il wani littafi aka ba shi annabi yusuf wani littafi amma dai suna da littattafansu an gane wannan ko wa kutubuhu bil huda wal haqqi munzalatun nuran wa dhikra wa bushra lil ladina hudu littattafan da Allah ya aiko dukkan su shiriya ne kuma gaskiya ce da Allah ya saukar shiri wato haske ne da tunatarwa da albishiri lilladhina hudu ga waɗanda wato ainihin suka shiriya suka bi tafarkin su mabiyan wa'annan annabawan kenan duka waɗannan littattafai shiriya ce da haske a gare su littafin Allah ta'ala haske ne wanda Allah ya siffanta alqur'ani mai girma wa kadhalika anzalnahu wa kadhalika ja'alnahu وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا sannan shiriya ne ya ce wa hudan wa bushra lil mu'minin aga shiriya ne alqur'ani mai gito hakan nan dukkanin littattafan da Allah ta'ala ya aiko mawa ainihin wato a sauran annabawa Allah ya siffanta su at-taura da irin waɗannan sifofi cewa atainahum alkitab almustabin wa hadainahum as-sirat almustaqim su annabi Musa da Harun alaihim assalam to saboda haka shiriya ne waɗannan littattafai thumma alquranu kalamullahi laysa kama qala alladhina ala alilhad qad maradu sa'anna alqurani mai girma maganar Allah ce ba kamar yanda waɗanda suka kangare mawa Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka goge a cikin ilhadi suka ambata ba ga ce marada ala shay'in an ya saba da shi har ya zama jikin shi maradu ala nifaqi la ta'lamu sun kware kwarai cikin munafunci sun goge haka nan waɗannan mutane sun goge sun yi nisa a cikin kangare mawa shari'a shine ilhad to ba kamar yadda suka ambata cewa qur'ani halitta ba ba qur'ani kadai ba dukkanin littattafan da Allah ya saukar maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala yakan yi magana a lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama a yanda ya ga dama in ya ga dama ya yi maganar da larabci kamar yadda ya saukar da alkur'ani ko da ibraniyanci kamar yadda ya saukar da attaura ko wani abu makamancin haka ina fata an gane domin yakan aiko manzannin shi wa ma arsalna min rasulin min nabiyyin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum sau da haka kuma abinda Allah yake aiko manzannin da shi daga Allah ne min indillahi subhanahu wa ta'ala tanzilun min hakimin hamid suwaye waɗannan kangararrun ja'adun wa jahmun wa bishirun thumma shi'atuhum alafa bu'dan lahum bu'dan wa qad ba'idu akwai ja'ad ibn dirham al-ja'ad ibn dirham wanda shine komandan duka waɗannan batattun daman baban shi ba majushe ne eh baban shi ba majushe ne dan haka sai kafircin dan gida ne dan gida ne da haka wa'innan aqidu nasu su suka ci gaba da amo suke ambaliya a cikin zuciyar shi daga alja'ad ibn dirham ya zo da kafirci kala-kala hatta kai khalid ibn abdullahi al-qasri ya layya da shi ko mun sha bayani akai har ibn al-qayyim ya ce shakara dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka ya akhal qurban yani ya sahib al-qurban wanda alja'ad ibn dirham Allah ya halaka shi 118 wa jahmun da jaham ibn safwan jaham ibn safwan shugaban jahmiya ra'sul jahmiya da shi ma kashe shi akai 120 da 228 228 inda shi dalibin al-ja'd ibn dirham jaham ibn safwan wanda shi ya tallata aqidar khalqul qur'an bayan al-ja'd yana da wata aqidar da shi ba wanda ya riga shi ita cewa wuta da aljanna za su kare shi kadai ne ba wanda ya riga shi cikin wannan kafirci wa bishrun aka bishrun al-marisi abu ghiyath da asalin shi mutumin mazhabar hanafiya yake bi dalibin abu yusuf al-qadi ya rasu 218 bishr ibn ghiyath ibn abi karima thumma shi'atuhum hakan nan tawagasu wanda suka biyo bayan su a cikin wannan batar da wannan halakar ala fa bu'dan lahum tsinuwar Allah ta tabbata a gare su shine asalin ma'anar al-la'n at-tard wal ib'ad 'an rahmatillah bu'dan Allah ya nisa da su wa qad ba'idu dama nisa suke tunda arna ne wannan dukkan su malamai sun yi fatawar kafircin su bishrun al-marisi jahamu ibn safwan wanda habba laraban kauye ko ya kafurta shi hakan nan ja'ad ibn dirham to innan arnani haka su Uthman ibn Sa'id ad-Darimi da su ainihin wato Nu'aym ibn Hammad da su Sadaqa ibn Sadaqa ibn yake subhanallah ina cikin manyan almajiran ko manyan malaman Bukhari da sauran dai malamai na aqida duk sun kafurtar da su تكلم الله رب العالمين به ألا يايما غنا ده القرآن قولا وأنزله وحيا به الرشد كما يا سوكر ده شي تهنير وحي معنا ملائكة يكاو منزو صلى الله عليه وسلم شريانا cikin القرآن ألا يايما غنا ده القرآن كما يند يزو أحاديث استراق السمع كو الجنود سكي هوهوا زوا سات جهريس سمعان سكجي cewa idan arada Allah ta'ala an yunzila wahayan takallama bihi Allah ya so ya saukar da wani wahayi yakan faɗi wannan ayar malaika jibril ya jiyo ta daga daga ubangiji subhanahu wata'ala daga su asali wato sifa ta kalam suka kore ma Allah jahamiyya da wasu daga cikin mu'tazil suka kore sifa ta al-kalam suka ce Allah la ya takallam daga wannan ƙarya ta sarihul qur'an wa kallama Allahu موسى تكليما وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك Allah yana yin magana da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama da irin salon da ya ga dama azza wa jalla. Annabi Musa ya ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato faɗa mashi. Ana jiyo sautin Allah ta'ala ga wanda ya ga dama ya ji sautin shi. Wurin da mala'ika Jibril ya zo ya ce, Fastami' lima yuha, an gane ko? إني أنا ربك فاستمع لما يوحى لا يستمع إلا للكلام والكلام مؤلف من الحروف والصوت لكن كيفية الكلام هو الذي لا نعرفه أما حقيقة الكلام فهو معروف لدينا أنقانيه ذاك النبي موسى يجيو مغنر الله سبحانه وتعالى ذاك الله تعالى يكن يمغنا تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد من قرآن da muke karantawa da wanda ake karantawa mu saurara da wanda muke kallo na cikin mushafi da wanda muke rubutawa a cikin takarda ko cikin wato allo khattan wa nahfazuhu kuma muna haddace shi wanda muka haddace a zuciya bil qalb na'taqidu na'taqidu annahu kulluhu kulluhu kalamullah azza wa jalla magana ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kamar maganar da ibnu abi hatim ya nakalto daga mahaifin shi da dan uwan baban shi abu zur'atar razi zuwa ga dukkanin malaman da suka yi karatu gurin su yace a hijaz da misra da iraq da sham da duka cewa wal qur'anu kalamullah bi kulli jihatihi al qur'ani maganar Allah ne ta kowane bangare nashi al maqru' wal masmu' wal maktub wal mahfuz wal mar'i wal mar'i duka maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala al'imam ahmad ayyaba da wata amsa wanda anan mun karanta ta a cikin wato aqidatu salaf kafin nan cikin as-sunna ta ibnu abi zaba'in zama'in ko cewa wani ya ce to yanzu in wani na karanta qur'ani ya za a yi mu ce maganar Allah ne tunda da sautin wani ne muke ji sai imam ahmad ya ce baka ji fadin Allah ta'ala ba wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah mimma yasma mimman yasma Allah ya ce idan wani daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka ka kare shi koda a masallaci ne har ya saurari maganar Allah to daga wa zai ji ana nufin Allah ya sauko al-iyadu billah daga sama al-arshi ya zo ya karanta mai ai wani dai musulmi ne zai karanta ko sai wannan kafirin ya ji sai ce hatta ya sama'a kalamullah idan alkur'an kalamullah kawai ya isa maganar Allah ne wa ya karanta shi wa ya rubuta almuhim dai in dai alkur'ani ne ai dai ayoyin cikin shi sanannu ne surorin cikin shi sanannu ne duk abin da yake cikin alkur'ani ne maganar Allah ne ina fata an gano ne daga wannan shine aqida ta magabata yace wa kullu af'alina makhluqatun wa kadha alatuna ar-raqu wal aqlamu wal madadu dukkanin hayyukan mu halittu ne su saboda mu dan halitta ne da kai da da aikinka duka halitta ne ai da kai da kaya mallakan wuya ne daka da maganarka da tarinka da motsinka da rubutunka da wani da kallonka da jinka duka halitta ne saboda kai karan kanka halitta ne li'anna sifat tatba'u dhawat to tun da haka ne ya za a yi shi Allah ya ce magana shi halitta ce ba zai yiwu ba so da shi ɗin mene ne ba halitta ba da haka maganganin shi da dukkanin sifofin shi ba halitta ba amma mu da yake halitta ne da mu da dukkanin ayyukanmu da motsinmu da komi mu halitta ne komi mu halitta ne wa kaza alatuna hakan nan abubuwan da muke amfani da su arrakku kamar takarda ko allo wal aqlamu da alqaluma wal madadu da tawadan da muke rubutu ko big din ko fensirin da muke rubutu da shi duka waɗannan halitta ne ai alqahdani ya ambaci haka ko har ibn qayyim ya yaba mai kan wannan baitin nashi da yake cewa ولقد كفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي قوله وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان duk abin da ke cikin alkur'ani ya ce maganar Allah ne ayuhu wa kalamu da wanda aka rubuta da wanda aka haddace sai ce amma allan da muka yi rubutu ko kan yi takardar da muka yi rubutu hakan nan bik ɗin da muka yi rubutu ko mu ce fensirin da kiranyon da muka yi rubutu da shi su waɗannan halittu ne wa midaduna warraku makhluqan amma duk abin da aka karanta na alkur'ani ko aka ji na alkur'ani ko aka rubuta na alkur'ani ko aka haddace na alkur'ani ko aka gani na alkur'ani wannan maganar Allah ne amma takardar ita ce halitta almaktubu din maganar Allah ne wato tawadar ita ce halitta amma abinda ta rubuta maganar Allah ne mutumin shine halitta yawun shi halitta ne bakin shi halitta ne abinda ya karanta kuma maganar Allah ce na da radio da tele da kaji ana karatun Qur'ani ita radiyan halitta ce amma abin da take karantawa maganar Allah ne ina fata an gani ibn abi daud ai shi ma ya ishara zuwa ga haka ko wala taqulil qur'anu khalqan qara'atuhu fa inna kalam allahi bil lafzi yudahu in ba da lafazin baya za ka san ma qur'ani daga kakkace ni qira'ati bil qur'ani makhluqa aw kalami bil qur'ani makhluqun duka jahamiyanci akai makwasfarima duk ɗaya ne an gane ku da wanda ya ce alƙur'anu makhluk ya yi itilaki da wanda ya ce ƙira'ati bil ƙur'ani makhluk au kalami bil ƙur'ani makhluk duka batattu ne daga alƙur'anu bi kulli jihatihi kalamullahi laysa bi makhluk an fahimta ku وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد يقار ميميتا وليس مخلوقا القرآن القرآن باهلتا بني حيث تلي كودا لوكتن دا أكي كرنتاشي أو خط كوسن دا أكا ربوتاشي فهو كلام الله هل ينزو دي مغنر اللاني مسترد كو مسترد هكا صفر تكي اضطراد تنا نن ونن كنتن ينا نن أجكين شكو ديوشي والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راحوا وما قصدوا هكذا الواقفون الواقفة ما سيتي واسو سن تسايا دي زاسيتي القرآن كلام الله أما مخلوق أو غير مخلوق ba ruwansu to su waɗannan sun ma su ne mafi sharrin aqida nihla aqida mafi sharrin aqida yani hum sharrun min al-jahmiyya kama qala al-imam ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi wa kaza lafziyatun wanda muka ishara gare su dazu hakan na wanda suka ce lafzi bil qur'ani makhluq to su ma waɗannan sa'a ma rahu wa ma qasadu abu hanyar da suka bi ma rahu ani ma mashau ilaihi wa dhahabu wa saru ilaihi wa ma qasadu da abinda suka kudurta yayi muni tir da su kuma tir da aqida su Allah wadaran su ya wadaran aqida su dan ka san zaka ki aqidar kuma zaka ki mai aqidar ko ta sabuwar bid'a yanzu da ta bullo yake ji a ce a bid'ar nake ki ba dan bid'a ƙarya ne da dan bid'ar da ita uwar tashi dukkan su ka ki su da arne da kafircin nashi ka ki su da batacce da batar tashi ka ki su wannan shine aqida ta ainihin wato magabata haka kusan ijma'i ne ma haka Abu Isma'il as-Sabuni ya nakalto mun karanta nan cikin aqidatus salaf kuma ya hakaito jima'in daga wanda suka nakalto ijma'in daga su Abu Ya'la da su Al-Baghwi kai hadda su Razi ma duk da shi ma dan bid'a ne shi ma yace ijma'i ne malamai suka yi wattafaqu ala idlali ahli al-bid'ati a wulakantar da yan bid'a a kaskantar da su a musguna musu kar a so su kar a kaunace su kar a zauna da su kar aika yayi ta lissafuwa ce wannan ijma'in magabata haka sabuwar bid'a ne a ce ana ubghidul bid'a wala ubghidul mubtadi'a to ita bid'a ita wani abu ce ita in ba a yi ta ba ai laifinta shine an yi ta din an gane ko matsalar ka da ita an yi ta amma yanzu da a ce babu jahamiyanci kwata kwata to sai ka gama wani lokaci kan ma ai magana kan shi dan karka ma tunatar da mutane wani abu da yake ban amma tunda akwai shi me ya kawo shi shine mutane da suka yi shi don ba a kin su ya za su bari su bari yin bid'a tunda bid'ar ganin ta kake ina fata an gane dan bid'ar shine asalin abin kima asalin abin kima Allah ta'ala ya samu dace mu juya shi ko